باب المبتدا والخبر المبتدا اسم رفعه مؤبد كان واخواتها ارفع بكان المبتدا اسما والخبر ارفع بكان مبتدا اسما والخبر بهنصبا ككان زيدا ذا بصر كذاك أضحى ظل بات أمسى وهكذا أصبح صار ليس فتيء وانفك وزال مع بريح أربعها من بعد نفي تتضح كذاك دام بعد ما الظرفية وهي التي تكون مصدرية وكل ما صرفته مما سبق صرفته نعم وكل ما صرف وكل ما صرفته مما سبق من مصدر وغيره به التحق ككن صديقا لا تكن مجابيا وانظر لي وانظر لكوني مصبحا موافيا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau juma'a 23 ga watan shawwal shekara hijira 1442 wanda ya daidai da hudu ga watan shida shekara ta 2021 da za mu ci gaba da karatu a littafin addurratul bahiyya nazmul ajin rumiyya wanda aka fara sa tun shekaru dai guda shekaru biyu ko shekara ɗaya da ta gabata kuma karatun ya tsaya insha Allah ta'ala za mu ɗora a inda muka tsaya tun da duka karatuttukan suna nan bayan kammala littafin al'awamiru al-mi'atu al-jurjaniya wanda muka samu damar kammala shi mutum da nahawu ne kuma dama shi ma wannan nahawu ne sai muka ga ya kamata a ɗora karatun don a samu a ƙarasa da an ƙarasa shi kaga sannan za a samu damar a duba wasu rubuce-rubuce wanda suke da alaka ko dai da ita al'ajin romiya ne da akwai rubuce-rubuce da dama da aka yi kanta ko kuma a nemi wani littafi kamar mulhatul iraq hauyo ne a bangaren duka wake ne ko kuma akwai mutammimatul ajin romiya ko na malami da ya ɗauki littafin ita ajin romiya ne tun da dama ba littafi ne wanda ya tattara duka masa'ilu na hau akwai abubuwan da bai ambata ba akwai abubuwa da dama na hau wanda babu cikin al'ajin romiya to sai shi wannan malami ya ɗauki littafin sai ya cika abin da malam bai kawo ba ana kiransa ar-ru'aini al-habba babban malamin fiqhun nan na malikiya wanda ya yi sharhi akan muktasar na khalil mai suna mawahibul jalil fi sharhi mukhtasari khalil mujalladi zai kai takwas to shi ya ɗauki littafin ya cika shi to banda wannan kuma aka sake samun wani malami shi kuma ya sake ɗaukar littafin nashi shi mutallima ɗin shi kuma ya waƙe shi da kusan baiti wajen dubu ma shi ne shehu al'allama muhammad ibn ali ibn adam al-ethiopi rahimahullah wanda ya rasu a watanni da suka gabata to littafin nasa yana nan sunansa albahjatul mardiya fi nazmi fi nazmi mutammimatil ajrumiyya so littafin ke to kun ga ba mamaki akwai abubuwa da dama in mun ga dacewar mun kammala ko mu samu mulha ko kuma mu zare hawa yau abubuwan da za su taimaka mana mu ƙara fahimta ita ajrumiyya din tun da shi wannan littafin waƙe ne na shi al'ajin rumiya ne illa ya kakkara wasu abubuwa kuma ya ɗan sharhin wasu abubuwa faja'a misla sharhi menene yake faɗa a farko littafin dai ya zo da shi kamar sharhi ga ainihin lil kitab ga littafin din to Allah shi muna muwafaka dama darasi goma sha shida muka yi mun tsaya ƙarshen babin al-mubtada wal khabar yau wannan darasi zai zama darasi na goma sha bakwai za mu tashi a kana da yan uwan gaba to dama shi mubtada da labari a wasu lokuta wasu hukunce-hukunce sukan shigo shi sai ya samu canji wanda wannan ana kiransu da al'awami da dama mun riga mun yi al'awami to akwai al'awamilul lafziya masu shigan mubtada akwai kana da yan uwanta inna da yan uwanta zanna da yan uwanta da sauransu to in sun shiga ga wancan mubtada da aka yi bayani to yaya yanayi zai kasance to shine hikimar kawo maka wa'annan babukan wanda shi ba wannan babi yana cikin karatukanmu na ƙarshe-ƙarshen shi al'awamilu ne to kaga wannan ɗan sharhi ne ne za a yi takaitacce male ce kana wa akhwatuha kana da yan uwanta irfa bi kana al-mubta dasman wal khabar bi hansiban ka kana zaidun la basar a الشيخ العمريطي رحمه الله تعالى الشافعي yake cewa irfa ka yi rafa'a ga al-mubtada ga mubtada isman halin kasancewarsa yana suna bikana da lafazin kana kenan rufu'a ɗin da ke cikin mubtada a yanzu to wanda ya haifar da ita shine kana sabanin lokacin da yake mujarrabi kana din bata shige shi ba a can amil din sa mun ji ma'anawi shine al-ibtida ma'anan al-ibtida shine tajarruduhu an al-awamil al-lafziyya to yanzu tunda awamil din sun shige shi daga ciki akwai ita kana din to yanzu wannan rufu'a din da kake gani to ta kana ce ita ta haifar da ita sannan kuma za a kira shi ismu kana sau da haka ya tashi daga mubtada da ya koma ismu kana shine isman wannan hali ai hala kaunihi isman laha wal khabar bi ma'ana wal khabara wanda adafi ne akan al mubtada haka nan kuma shi labari wanda da ake kiransa da labarin mubtada shi kuma in siban ka yi mai nasaba biha da ita kanadi kaga daga arraba so da haka al-mubtada dama marfu'un ne to rufu'a tana nan bata canza ba illa dai kawai amil ne ya canza daga ma'anawi zuwa lafzi amma shi alkhabar ya samu canji daga daga arrafu ya dawo zuwa ga nasra to shine yace ina misali ka kana zaidun zabasa kamar ka ce zaidu ya zabo zabasa ma'abuci gani ko gani na zuciya ko gani na ido to mahallin shahid ga kana mun samu sannan mun samu zaidun zabasa zaidun a shi ne sunan kana marfo sannan za basar za bi ma'anar sahib ko dama za tana daga cikin al'asma sitta allati turfa'u bil wawi niyabatan 'anil dhammi wa tunsabu bil alif niyabatan 'anil fath wa tujarru bil ya'i niyabatan 'anil kasr to shi sai ce za basar bai ce zu basar ba da babu kana to zaidun zu basar za a ce zaidun zu basarin zaidun ma'abuci gani ne amma tun da kana ta shigo ita kuma kana idan ta shiga da ga mubtada da labari tarfa'ul mubtada wa yusamma ismaha sannan wa tansibul khabara wa yusamma khabara to shi yasa aka ce za saboda haka za sai ka ce khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al alifu niyabatan al fataha لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف بصر مضاف إليه wannan shine misalin da malam ya kawo a sai ce yanzu su wa'annan kanadin akwai wasu da suka zo daga baya annuhat malaman zamani da ba su daɗe ba masu ganin cewa nahawar din ma ya kamata a yi gyare-gyare to daga cikin babukan da suka yi magana cewa ya kamata a cire wasu abuwa a ilimin nahawu suka ce kana na ciki wadda ana wahalar da mutane a cire kana wai ba sai an ce kana in ta shiga ga mubtada ta ainihin zo da wata siga ta daban a abarka da kawai matsayin fa'ilun mabin in fi'ili ne mabin sannan sunanta ya zama fa'ili misali za su ce kana fa'ilun mabin mabnin alfati abinda za su faɗa ke zaidun suka su ce fa'ilu kana marfu'un fa'ilu kana marfu'un wa alamatu rafi abdamatu zahira ala akhirih za basarin za sai su ce mafa'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al'ali to haka suka yi ko wani da ya rubuta littafi ihya'un nahawi rayar da nahawu eh rayar da nahawu to wannan ke da amma dai malamai ne yan baya-baya san duk al'udama da suka gabata daga cikin malamai wannan abubuwa sun tabbatar da su in ka samu littafi alkitabu na al'imam sibawai so za ka ga ya kulla babu su mutum a kan kana da yan uwanta kuma duk wannan bayanan ya tabbatar da su na cewa kana ta dukulu alal mutar wal khab sannan ita ce amil akan su gaba daya to wannan shine sahihi saboda su suna ganin na hau hanyar da magabata sun ka rubuta ana wahala sosai to a zo da wasu hanyoyi inda za su sauwake shi na hau to kaga amsa da ya kamata a ba su a ai dama shi ilimi haka yake duk wani fanni sai ka samu cikinsa akwai wasu abubuwa masu wahala idan an ce a cire su kuma na kasu ne ga shi ilimin to da haka yadda na farko suka wahala to mu ma mu wahala ne tun da lada ake samu in an kyautata niyya kazaka adha dhalla bata ansa wa hakaza asbaha sara laysa to tana da akhawatu tana da yan uwa ita kana dindan da aka yi magana a kanta daga cikinsu mala ya ce akwai adha kamar a ce abu halfaƙihu wari'an abu halfaƙihu wari'an duk da malam bai kawo misali ma'ana malami baƙihi ya kasance mai tsantseni mai gudun duniya haka in ka gada ma za ka yi cewa abu ha zaidun zabasa kana yi cirka na wanda ya kawo sai ka sa ita abu hali hakanin zalla da ya ambata shi ma za ka yi cewa zalla zaidun sa'ima zaidu ya yi ni yana azumi ɗaya to anan sai ka yi amfani da zalla minas zilli daga inuwa ce tunda in rana ta fito za ka ga inuwa a yau haka haka zuwa rana ta fayi wannan lokaci akan yi amfani da lafazin zalla to sannan akwai lafazin bata kamar bata zaidun ka'ima zaidu ya kwana a tsaye haka nan akwai amsa kamar ka ce amsa zaidun ganiyan zaidu ya fareta yana mawadaci da kenan talaka ne ko haka nan asbaha shine wa haka za asbaha kamar ka ce asbaha asbaha albardu shadidan asbaha albardu shadidan sanyi ya waye gari yana mai tsanani ya yi ƙarfi kenan sosai ko sannan akwai tsara kamar ka ce tsara zaidun ganiyan zaidu ya zama ma'abuce dukiya akwai laisa ya ce laisa zaidun ƙa'ima zaidu ba a tsaye ke ba to duk wannan misalan da muka kawo ba su da bambanci da misalin da shi mala ya kawo a farko kana zaidun za ba su yadda ka yi lairabin waccan haka su ma waɗannan za ka yi za ka yi li'irabinsu galiban azha akan yi itilakin dinta daga lokacin walaha shine lokacin da rana ta fito zuwa zawayi shi ake kira walha ko abduha zallamin fada shine yini gaba daya fitowar rana zuwa faduwarta ba ta kuma shine daga dare zuwa alfijir amsa shine yammaci to shi akwai sabani almasa wasu sun ce almasa wasu ce yini ma gaba ɗaya duk masawu tun daga fitowar rana har zuwa ta faɗi duk sunansa masawu ko suka ce almasawu minas zawali ila gurubi shams daga lokacin da rana ta karkata an kabi sama daga tsakiyar sama zuwa ɓoyewarta to shine masa wasu suka ce almasa min ba'di salatil asri ila ghurubi shams daga lokacin sallar la'asar zuwa koyewar rana shi ake kira almasa to wannan shi ya bayu sabani shin azkaru da sun ka zo na yamma wanne lokaci za a yi su shi ya haifar da wannan sabani saboda su larabawa karan kansu an samu suna idilakin ita masa'udin ga lokuta daban-daban to shi ne wasu ce za ka yi azkaru ɗinka tun daga lokacin zawadi daga azahar kenan za ka yi azkaru ɗinka na yamma wasu ko suka ce aka bari sai bayan sallah la'asar wasu suka ce a da rana ta fito to Allah ya taimaka da yake ne babin na hau to asbaha ita kuma akan yi amfani da ita shine daga tulu'ul fajr ila tulu'i shams zuwa lokacin da rana za ta fito sara ita kuma mun karanta a cikin al'awami cewa tufidu al-intiqalu min shay'in ila shay'in akhar sara sara zaidun ganiyan zaidu ya tashi daga zamansa na talaka ya koma mawadaci a to zai karasa bayani sai ce fati'a da ka karanta fati'a ba a karanta fati'a ba a fati'a a larabci fati'a ai wannan hamzar da kake gani ai ita ce a saman ya'un din ba wai ya'un da ba hamza daban ba fahimta haza yau sau da haka da ya'un din da hamza din don abu ɗaya ne to shi ya rarrabe saboda abin da an rubuci shi ya kaɗe ki shi ba ƙa'ida ba to shi kuma ilimi ƙa'ida ce ba abin da an rubuce shi ne abin la'akari fati'a ake cewa fati'a wa fakka wa zala ma'abari fati'a to muna da fati'a a ita kuma fati'a ɗin nan ga 'yan uwanta wanfakka wazala da kuma barih ai bariha a sai ke cewa arba'uha na hududinsu ko kuma hududinsu ita bari haɗin ita ce ta hududin wayanga da ya kawo guda uku daga fati'a infakka wazala kaga uku kenan barih da ya ce ma'barih saboda wazani to sai ce arba'uha bari haɗe ita ce ta hududinsu to su sharaɗin kawo su su waɗancan kaga bai ambaci sharaɗi ko wani ƙa'ida ba yadda ka gaya ba da misalan su haka za ka yi istimali din su ba sai an gabatar da wani abu a kansu to amma su waɗanda suna da ƙa'ida me ƙa'ida min ba'adi nafiyin tattawi tattawi to dukkanin su suna bayyana min ba'adi nafiyin bayan gabatuwar harafin nafayi ko abin da ya kama da nafayi kama al-istifham da sauransu kenan baka cewa dai fatiha zaidun qa'ima ba ji laraba na faɗa haka ba ka cewa in fakka zaidun ganiya ba ji laraba na faɗin haka ba ko zalal garibu musafira ko bariha talibu ƙa'ima duk ba ji laraba na furta haka ba sai an gabatar da nafayi shine harfin nafi misali sai ka ce ma fati'a zaidun alima su duk ma'anarsu ɗaya dukansu abinda kawai suke dalala a kansa shine lazimtar abu akan yanayin da aka ambata yana nan bai kushe ba to za ka ce ma fati'a zaidun alima zaidu bai kushe ba yana malami ma harfu na fahimci مبني على السكون لا محل لها من الإعراب فتئة من أخواتك هو فعل ماض ناقص من أخواتك تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها شيء أيكنت زيد sai ka ce ismu fatiha marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu az-zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihu al-akhir alima shine khabaru din fatiha shi kuma mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihu al-akhir to haka zaka yi li'irabin jumla haka akan ce wa man fakka amrun mustaqiman amru bai gushe ba yana mai daidaita wa ma zala bakarun saliha bakaru bai gushe ba yana mutumin kirki wa ma bariha ko ma bariha khalidun muti'a khalid bai gushe ba yana mai biyayya to wannan shine sharuɗansu saboda haka mala ya ce dukkaninsu sharaɗinsu min ba'adi nafiyin tattadih أي تتضح تلك الأفعال المذكورة بعد حرف نفي bayan ka gabatar da harafin nafayi kamar yadda muka ba da misalai to a nan ne za su bayyana sannan ana fa'idanta alistimraru ai waddawa shine dogewar abu to wannan kenan nau'i na biyu kenan ga yawa ita kana da 'yan uwanta kala biyu ya ambata da wayanda aka yi kaini da wayanda ba su da kaini wayanda ba su da kaini shine wayanda ya ambata a baya amma su guda hudu din nan ban ji kaidin su to sai kashi da uku kaza ka dama ba'da mazzarfiyya wa hiya allati takunu masdariyya to sai ce kaza ka haka akwai dama akwai fi'ilin dama shine na ƙarshe shi ma min akhwati kana shi kuma sharaɗin sharaɗinsa ba'da mazzarfiya shi kuma yakan zo bayan gabatuwar ma amma ba a zarfiya ba an nafiya ba sabanin wayancin guda su ma ɗinsu nafiya ce tufidun nafi ita kuma ma ɗin dama tufidun zarfiya sannan wahiyar lati ta kuna masdariya in baka santa ba ita ce maɗin da take iya zamowa masdariya me yasa ka kira ta da masdariya saboda ya halatta mahallinta ita da fi'ilin ta gaba ɗai a ɗauke su sai a kawo masdari kamar yadda zai za a kawo misali insha Allah ta'ala to wannan shine abin da aka ambata misali kamar ka ce ala akunu menene kamar faɗin Allah ne ta'ala bari mu fara kawo aya wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ma dumtu hayya kaga an samu ma sannan ga dum ko ka ce dama ko dum da abu ɗaya ne ko kuma ka ce misali la asbahuka ma dama zaidun mutarajjidan ilaika ma'ana ba zan zauna tare da kai ba in dai zaidu na kai da kawo zuwa gare ka to ni kan ba ni ba kai kama gaban ka in kama nawa to mafhumin waccan aya wanda zai tabbatar maka da cewa madin nan zarfiya ce suka ce saboda ana iya ɗauke ta sai a kawo lafazin mudda zamani sannan ana iya ɗauke don tudin nan sai a kawo shi ma hawa yau mazari bi ma'ana wata ƙadirul aya wa ausani bis salati wa zakati muddata kauni hayya shi ne ta ƙadirul aya Allah ya umarce ni da tsayar da sallah da bayar da zakka matsawar ina rayu shi ne muddata kauni hayya kaga mudda eh kaga sai an ɗauki wancan dumtudin sai aka kawo mudda wal mudda mazzaru kaga mazzari ne to kawo lafazin mudda wanda lafazin mudda ya fi da zarf zarf zamani zarafi ne na lokaci to shi yasa aka kira ta da azzarfiyya sannan kawo shi a riga ta masdari shi yasa aka kira ta da ma almasdariya saboda ana iya ɗauke ta da ita da fi'ilinta sai a saukar da masdari a mahallinsu shi kuma wancan misali da muka bayar la asbahuka ma dama zaidun mutaraddidan ilaika ai muddata dawami taraddudi zaidin ilaika muddata dawami taraddudi zaidi ilaika shi ne takadirul kalam kaga sai aka shafe ma sannan aka shafe dama eh aka shafe dama kuma ka ce misali a la menene ko ka ce la akunu ma'aka ما دام عمر كو ما دام عمر مترددا إليك كو جالسا كو قائدا عندك bazan gushe ba ina tare da kai muddin dai akwai amru yana tare da kai yana kusa da kai to shi ba takadirin sa ai la azalu ma'aka muddata dawami eh kauni zaidi indaka to shi yasa aka kira ta da ma azzarfiyya da kuma almasdariyya to kina yanzu kana da yan uwanta kaga ya ka samu da su gida uku akwai kasan farko waɗanda su ba su da wani shari su ne na farko da ya ambata tun daga kananin abu hazon labata amsa asbaha sara laisa wannan su ba su da wani abu na ka'ida na gabatar da harafi ko na mafdari ko na korewa babu na biyu sai guda hudu din da ya ambata fatiha in fakka zala barih su kuma waɗannan guda hudu sharaɗinsu shine a gabatar da harafin korewa sai ta ƙarshe ita ce dama ita kaɗai ta kuma sharaɗinta a gabatar da ma azzarfiya almazdariya to sai ce wa kullu ma sarraftahu mimma sabat min masdarin wa ghairihi bihi tahaqq sai mala ya ci gaba da bayani kan cewa duk wani fi'ili wa kullu duk wani fi'ili daga cikin kada da yan uwanta ma sarrafta wanda ka samu damar juya shi daga siga ta madi kila kan mai sai siga ta mudari ko ta amri ko ta masdari min masdari a gani min masa baka daga cikin ayyukan da suka gabata min masdarin ka juyar da shi ya koma masdari wa gairihi ko kuma wani masdari kamar fi'ilu amrin ko fi'ilun mudari'un to sai ce iltahaq bihi to akan riskar da shi da ainihin a akan riskar da shi da shi da shi fi'ilin nasa na asali kamin a juya shi kamin a sarrafa shi kenan sai zan babu bambanci in ka kawo kana da rigata wato fi'ilun madin ko ka kawo ta da rigata fi'ilun mudari ko ka kawo ta da rigata fi'ilun amri ko ka kawo ta da rigata masdari to za a riskar da ita hawayo ne ga ita kana din ba za a ce yanzu ta fita daga tsarin kana ba to ga misalai zai kawo duka sai ce ka kun sadiqan la takun mujafiya wanzur li kauni musbihan muwafiya sai ce ka kun sadiqan ka zamo aboki kaga kun ba ce kana ba kun fa'ilu amrin ne mabni na alasu ka gani fa'ilu amrin ne na kisu mabni na alasu kuni wasmuha sai ka ce zamirun mustatirun takadiru anta ai kun anta sadiqan to wannan zamiri shine ismu kun din muqaddar sadiqan shine khabar din kun kaga mansub kaga an juyar da mi kana ta goma kun to shine ma'anar wa kullu ma sarraftahu mimma sabaq min masdarin wa gairi wannan shine ma'anar wa gairi sai ce la takun mujafiya karka zama mai jafai ba a sun mutum mai jafai kaga la takun ai anta la takun la takun shi kuma asalinsa takunu ne shi kuma fi'ilun ne mudari'un fi'ilun ne mudari'un kaga shi ma an sarrafa shi min kana eh sai aka ce takun asalinsa takunu ne takun to tunda an shigar da harafin hani ita ce la to ita kuma dama takan yi jazma ga fi'ili mudari a ƙarshe to shine malamai suka ce a haƙƙin takunu ɗin nan a shafe nuna wajibi a shafe ta ko to shi ne sai aka in an shafe ta kuma ga wawan wawan ɗin nan sake na ce takunu sai ya koma taku to kaga abin bai daɗi ba eh bai daɗi ba ko to shi ne sai aka yi kalbin ɗin wawan sai aka mai da ita nunin sai aka ce takunu lam yakunil ladhina kafaru ai asalin sallam yakunul ladhina yakununa ladhina kafaru to duk sai aka shafe wa'annan sai aka ce lam yakunil ladhina sai aka ce yakun ba ce yakununa to shine la takun mujafiya a na biyu kenan wanzur li kauni musbihan muwafi wanzur ka yi kallo likauni ga kasancewa ta musbiha mai waye gari muwafiya mai cika alkawali wanda ya ɗauka ban saba alkawali ba to kaga sai ce likauni min kana ya kunu kaunu kaunin mazari ne kana ya kunu kaunan a an samu mazari amma duk da haka kuma gashi ya yi aiki ya yi aiki likauni musbiha ko kauni sai ka ce mi masdaru kana masdaru masdaru kana za ka ce saboda haka ya amalu amala kana ya amalu amala kana duk aikin da kana ke yi ta mabin can da ya ce ka kana zaidun zaba sab to shi ma kaunu zai yi wannan aiki din duk da ka sarrafa shi ka juya shi ka kawo shi mazari waccan ka'ida da ya gaya ma ita ce yake ka maka misalanta wa kullu ma sarraftahu mimma sabaq min masdarin to kaga yanzu an samu masdarin kana shine kaunu kaunu eh saboda haka masdarun ne asalinsa marfu'un ne وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة سورة هكذا تبين بقى سورة أنسى باشتغال المحل محل أيك يا ميوا هو مشغول تو ياء المتكلم آه إتتي ضمير بارز متصل أنقاني مبني على السكون في محل رفع اسم كون اسم كون اسم كون إيه وأن نون الوقاية لا محل لها من الإعراب إذا وإنما تأتي دومين تكيا آه كلمة دقائق جرّة to shi ne ce likauni likauni musbiha musbiha shine khabaru kauni da ya ambata muwafiya kuma wannan sifa ce muwafiya mai cika alkawari to wannan a takaice shine abin da ya shafi kana da yan uwanta mun ji cewa su kashi uku ne wanda kaga an dan samu ƙari ga abin da shi mai al'awamilu ya kawo shi mai al'awamilu fa'idodin da ya kawo mana daban shi ne mun ji ma'anonin kana guda biyar da kuma wasu daga cikin yan uwanta da kuma misalai da ya kawo mana wanda ya koma can kowanne su zai samu ya sama masa misali shi kuma al'amuridi a nazaminsa na al'ajin rumiya shi kuma sai kaka samu na su gida uku cewa a ita kana ɗin nan da yan uwanta kala uku ne akwai masu shiga ga mubtada da labari su yi aiki biduni kaidi ba tare da an samu wani kaidi ba kamar ita kanadin tana ciki akwai abuha akwai zalla akwai bata akwai amsa akwai asbaha akwai sara akwai laisa guda takwas eh saura guda biyar da suka rage su ma hudu daga cikinsu su kuma sharaɗinsu shine gabatuwa harafin nafayi shine akwai fati'a akwai infakka akwai zala akwai bariha sannan ta uku a karkasuwar shine dama ita kuma sharadinta a samu ma azzarfiyatu almusdariya ta gabace ta sannan na uku ko abu na ƙarshe da ya ambata cewa ashe ko da banga kana da wannan riga ta mazin ba da kowace sifa in dai zai yi a juya ta to za ta iya aiki amma ba kowace daga cikinsu za ka iya juyawa ba an gani ita kana tana juyuwa akwai wadda juyawarta juyawa ce cikakkiya kamar ita kana ne daga madin ila mugharin ila amrin wa masdar akwai wanda gaba ɗaya ba ta juya ita ce laisa eh laisa ba ka cewa ya lusu babu wannan to da ga ita ba ta tasarrufi shi yasa ya ce maka wa kullu ma duk wanda ka samu damar sarrafta juya ta min masa kenan wanda ba ka da damar juya ta sai ka bar ta yadda take ita tana nan ba za ta ainihin canza haka su ma a to wannan kenan haka su ma fatiha in fakka zala bare su ma haka suke eh su ma haka suke haka nan damu duk wa'annan ba za ka ce ka sarrafa su ba baka da damar da za ka sarrafa su to wannan shi ne nan za mu dakata insha Allah ta'ala a sai wani darasi sai mu tashi kuma inna da yan uwanta Allah ta'ala shi jagora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu tambaya